بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da yawa sun tabbata ga Allah wa ta'ala Allah mai kowa mai komai wanda ikon samun cewa sa da kadarawa ya sada mu masallaci mai tarin alka mun karatu cikin littafin tafsir sifat salat nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbir da taslika annaka ba da yau muna yamcin rana asabar wanda ya goma mako ga watan jimada hula ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda dace ma ɗaya ga watan sha watan Nuwamba miladiya ta 2025 idan ba manta ba da gabata mun gama ran bayani mas'ala da ya kawo mana ga kan gwarin yanda mutum zai daga sitirar ita ce mas'ala ta shirin da biyu a cikin littafin ƙarshe mutane da karatun idan za ka yi wato sallah wato ka yi sitira ka sa wani abu ya zama wando shi ne sitirarka wanda wannan hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan mutumin da zai yi sallah kada ya yi sallah face ya sa sitira idan duk in ka samu kanka za ka yi sallah ko da a wani ne babu kowa ne wani abu gwargwado ka sa shi sutura da ka zama to ka yi wato sallah ya yi gaba da gaba da wannan bayanai yau zamu ci gaba mas'ala ta 23 shine malam ya kawo fasli ko mu ce babi wanda ya bayani kan harimu salatin ila haramcin sallah wato amma kabarta ko kaburbura ko kana fuskantar kabari في وجه صلاة القبور مطلقا سواء كانوا الأنبياء أو غيرهم ما يجي بايا حالتا متين يي صلى أما kabarta ko inda ke da kai kaburbura mutlan kwata kwata babu wani wanda kan bace cin da kai yace sawa'un ya daidai ne zaman to a ce wannan kabar annabawa ne ko kuma a'a wasu salih bayi ne wani mata gari ko kuma kaburbura ne wanda suke nan maganan mutane gari to duka gabaki daya baya halatta mu da shi yayi sallah a wuri da yake makabata ce nan muna maganar sallah sallah ita ce wadda take tare da mine da rukuni da sujada wadda ake kira da sallah na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mana a hadisai da yawa sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi yake cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma yahudawa da ƴan mushrikawa Allah yace ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida wato sun rike kaburan annabawan wato nan ne masallacin su inda suke Allah a dalilin wannan umarni saboda inda aka binne an suka yi nan suke sallah shi kuma haram ne a yi sallah a wuri wanda yake da wato abin da ya shafi kabari shi yasa akwai hadisi Allahu alaihi wa sallam yake mana cewa game da abin da ya shafi ahlul kitab ko kuma yahudawa ko kuma al'ummar ce gabanin mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku saurara hakika ya kasance cikin al'ummar da suka fice gabanin mu manzala sallallahu alaihi wasallam yace suna ɗaukar kaburburan annabawansu da salihan bayi na cikin su su me da wannan ran malakayya sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ina shi hankalin kuna kadin kada a same ku ku ringa ɗaukan kaburan annabawa yana ishara cewa ko kabar shi manzala sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai ɗauke shi ba a nan shi masallaci ya ringa yin sallah kuma kabarin wani madadin bawa a ce wani aiki mutumin kirki ne wani salihun bawa ne ka ɗauki wannan wurin da kabarin shi ya zo kayin sallah a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni an haku malaika san da cewa ni fa ina yi da wani inda ya anan ari a sallah a yake da kai a makabarta wannan haramun idan ka ta sallah ka bata amsu ba an fahimta tunan mutane suna iya yi tambaya su ce to ya suke ganin yanzu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai a haka yi ka ce kabarin shi gashi nan kamar cikin masallaci yake tunda in zaka yi ziyara in ka ce sallallahu alaihi wa sallama ya sha bamban saboda asali shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya mutu a ina aka binne shi a gidan shi a gidan shi ɗakin Aisha su annabawa inda suka mutu nan ake binne su ba a gusa su daga nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu a ina a gidan shi ɗakin Aisha. To annan kuma ne nan ne za a binne shi. Kina ina aka yi manzan Allah a shi da ya mutu. Yanzu da al'umma ta yawa mun yazo ta zo da ma'a sun yawa. Sai zama zo ki masallacin al'umma masallaci. Ba a ɗaukan gehen ɓangaren da yamma ga abin da ya shafi mutum ɓangaren da ya shafi arewa kuwa. Da masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam a Saudiya da zuwa alƙibla a Madina gusum a nan Allah a yi da su. Mu wannan ina ce alƙibla su kuma jikin sallallahu alaihi wasallam masallaci sallallahu suna cikin masallaci kuma shi ta hutun wato ya fito to aka ƙara masallacin daga bangaren abin da ya shahi dama aka bangaren baya to haka ya zo ake ƙarawa ake ƙara ake ƙara har ya zamanto da aka zo masallacin inda aka bin zala sallallahu alaihi wasallam gidan shi sai aka kewaye shi aka yi gini mustaqil wato aka keɓance shi kadai aka gine shi aka dago shi sama an fahimta ya zama ya gini ne shi kai kuma ya aka ƙara masallacin daga ko'ina an fahimta kamar yanzu an cikin wannan masallacin wannan ɓangare sai a yi gini daga dai wannan abin zagwana a yi gini ya zama to ya huta daban isa an kai tsinka ai zaka kubba irin kubban nan da ake da zaka ganta an mata fencir haka tsanwa to nan asalin nan ne gidan manzan Allah alaihi wasallam da ya mutu nan ne kabari shi to annan Allah shi a gidan shi abin ne shi ba cikin masallaci ba dan da yawa wani idan ya zo wannan magana sai ya ce sai su ce to ai kuma musulmi ai kabarin manzan Allah da kuke zuwa kaza da kaza cikin masallaci yake ko kuma wani ya dauki hujja wannan ya ringa zuwa wani mutumin kirki idan ya mutu a ringa sa shi cikin masallaci ko kuma masallacin shi abin shi a ce wani kamun ne kuma haramun ne sallah wurin da aka binne wato mamaci malamai suka ce idan masalan yanzu aka binne mutum a cikin masallaci ya za a yi da wannan wurin na farko suka ce matsala guda biyu ce masallacin shi aka fara ginawa tukun aka kama mutumin aka binne idan masallacin aka fara ginawa tukun daga baya aka kama mutumin aka binne to a nan wajibi ne shari'ar musulunci aka ce a tone wannan gawa a maida ta makabarta abin ne in so masallaci sai a ci gaba da sallar shi amma idan kuma makabarta ce dama sai aka zo aka gina masallaci to wannan masallacin a roshe shi bai kamata ba haramun ne a yi sallah a cikin wannan masallaci kenan duk inda ke da kwai kabari makabarta mutum ba ya zo bai yi sallar farilla a nan duk wata sallah ba ka yi ba ba ka yi ba na fila ba ka Allah. Allahumma wa ta sallah in kama karka iya da cikin mabara ita zai da Ya faru ta ran zan sallah sallah ya wani sallah a makarata abin da kai kai misali an yi ta sallah gawa sai zan to kai gawa ka cancanta sai zan mun ka mata ba. Da kan kuma an ga ka abin. To ba dai a nan makarata ka fuskanci alƙibla ba ya kana da kana gaban ka dan ka shi sallah idan shi sallah gawa amma wannan wanda ya sallah ta sallah haram ne sallah farilla a inda ke da kwanta ya zo da mun ya kamata ya zama to an kira an raba da da mi da bangaren da mutane suke sallah ko bangaren da ba wani zai yi zuwa ji sarra idan adam na'am alaikum salam wa rahmatullahi wannan abubuwan masalman da an sa abin shehu wa ko kuma kabarin shehu da wannan abin ne wanda bai dace ba wanda ke sallah inda ke da bai inda ke da bai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ma tsinuwa yace Allah ya tsine ma ya kudawa da ɗan mushrikan nasarawa manzo Allah yace ittakhazu qubura amri sai ke kaburan annaban su na tsayayya Allah ya ce ummar da suka bata suke daukan idan mutum na ci ya mutu wani shi da zuwa mutumin kirki ne sai su zai inda aka binne shi sai su mai da wajen nan masallaci suna yin sallah to wannan ba bai dace ba haramun sallah a wajen kabari bai yi sallah wani kake na shine wani Allah subhanahu wataala shi yasa duk inda ke da kabari ba ka je ba ka nasu kabura ziyara ce aka nuna mana riya musulunci da ya halatta ka je ka ziyarci martaba Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa kuntu na haitukum ziyarati rubu da na na haje ku ziyarci mata amma a sa'a ta ruwa manzo Allah yace ala ana da ruwa yanzu ku ji ku ziyarci mata ku na saboda tana tuna muku na idan ka yi makabata ziyarar da ake zuwa a yi a mata ziyara ne ya zama to ne ka tuna lahira ka je kama in makabata a ka wani abu wani ka zama to ka shi adda a kai ka zaka zama zo idan tuna wani abin da ya shafi lahira amma irin an zo an keɓance wani abin da ya shafi cikin masallaci wannan duka shari'ar musulunci ba ta yarda ba da shi shari'ar musulunci ba ta hana wannan masallacin haramun ne kai sallah malamai da sallah ba in kai sallah irin wannan masallacin da ke da akwai kamfani alhaji ka jahil da akwai wannan sallah ta yi amma ka akwai a wajen kai sallah malamai suka ce sallah ba ta yi ba wannan sallallahu alaihi wasallam saddul lizari'a ne ma aka ba zalla sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ababen da ya ta'adda'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa Allahumma la taj'al qabri wasana yu'bad ya Allah kada ka sanya kabari na amin da shi wani abun buta yanzu ma da wata wurare wuraren da aka yi zuwa a ran wasu wanda ake cehunai a su masallaci a abu ne a su wani ko kuma mandartan bayi da ake tunanin talihin bawa da yawa mutum guda da tara a cikin wanda za su yi wannan masallacin za su za su gina a wannan fiye ne wani shi ne ma'ala kuma babban haɗari babu wanda ake roƙo sai ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ka karo duk abin da kake neman shi da wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ka nemi duk wani taimako in za ka fa'ala illa an tasiri Allah dan zaka nemi agaji da taimako ka nemi wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya kana abu ya kana sai ya Allah kai bauta kai ne muke neman zaka ne abu ne wanda bai dace ba a sa kabari cikin masallaci ko muna garta mutum abin da ya fi dacewa shine a kai shawar ta abu ba su kai inda su mutake bai su bangare ne ba mutum musulmi ne bari ma idan aka ware ka ba a kai ka kuma kabar ta zama to an haramta ma a faɗi wani cikin akwai a matsalar yanzu makabar ta duk lokacin da kan mai wani zai rubuto mai wanda zai shi ma da babu da kan da da yau da zaka gani wani shi ne shi abin ne shi wannan an haramta abubuwa diya yanzu da kashi dan shi aka binne shi gidan zai koma wani kango inda wani zai zauna a gidan da ke kabari ba za ta zama da zama ba zama ce wa kan wuri da gidan da ya mu ba ta ba da a bayan da hasa da ba a a da da ta ba kai an kama kabari gida abubuwa ne wanda kan zuci da mu da mu ne yana tsarkin abubuwa shi abin da ta ba dole da mutu kan salma mutum musulmi maka wanda ake da musu ake suna maka abin da suka bashi da ya bare shi kun da maka kun da cewa lalle ma ku gobe da yau ku gobe kuma za ku zo Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shi cewa la ta yuzu salatu ila al-qubur bi halatta ay salata makabarta mulkan سواء كانت قبول القبور للأنبياء أو غيرهم zaman kaburbuwa na annabawa ne ko kuma wato na wasan ala na wata ayatan sun ce asal raji yimul mururi bayna yaday musalli wa law fil masjid al haram haramci na mutum ya wuce baga mai sallah mutum ya zo yana sallah ta zo dai ban shi yace walau fil masjid al haram ko da ba masallaci ne alfarma ne masallaci ko madina me yasa malai ko da a masallaci mai alfarma ne saboda muka ce malam yayi zamani da mu ko duk wanda ya tayi Saudiya alhaji da kuka je haji zaka ga mutane sun yawa zaka ga ka kabar ta sallah wani ya zo ya gita amma to shine malam yace haramcin mutum ya huce da ban sallah da wannan sallah ya huce ko ba ka ba ka yi ta ma ne sallah lokacin da yake sallah ke ma da yake wala rizul wala rizul muridi musalli ila kar bayna yadayhi bi sunnatun ba ya bi hatta mutum ya kunci tsakan kan mai sallah da ba mai sallah idan ya san ko ya sanya zuga masalan ya ta ta nan ne na na zo zan yi sallah na to tsakanina da rama da haram ne sun yi zuwa ya bi ne wuce sai ma wani farfa fi zai kai na masjid al-haram wa ghairihi min al-masajid sai kuma ba ku da wannan tsakankanin masallaci da alfama na makka da kuma masallaci kin duk da kullum ne yace kulluha sawa'un kulluha sawa'un fi adami al-jawaz dukkan sai ne suke akan wato rishin halaccin mutum ya wuce da gaban sallah kuma ya kauri sallallahu alaihi wasallam saboda gamman fara sallallahu alaihi wasallam da yawa dan ya'lamu al-maru bayna yadi musallim ma ta'alli da kana an yake fa arba'ina khairun lahu min yamur bayna yadayhi kake to annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu al-maru bayna yadi musallim da wannan mai shuɗewa mai hucewa da kankan gaban mai sallah sun yi sallah da zo gaban shi ka wuce annabi ce da ka san wato ma za a aiki me yake kan kan zunubi me yake kan kan laifi manzo Allah ya ce la kana an yake ba ba ya yi ma alkhairi ka tsaya kada ka wuce arba'ina tsawon arba'in malamai sai kwana arba'in wa arba'in shekara arba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni laifin da zaka samu mutum yana sallah ya da satar shi ga gashi nan ka zo ga shi ka da maza ce laifin da kake da ka san laifin da kake da ya ba a dai ka tsaya da awa arba'in a ce kowa na abin da kake a tsaye da sallah ka ko ta arba'in da kake a tsaye da sallah ka ko ko shekara arba'in Allah ya ce ya yi ma alheri ka tsaya wani ya gama ko ashe abin da yake da haɗari da kuma mu a yanda muke rayuwa a yanzu zaka ga masallatai ya an zo sawa'un an yi da sallah mutum yana sallah yana ramuwar sallah ko kuma ya zo cikin masallaci ne yana sallah ka gani mutum kawai ya zo gida mashi ya wuce mutum da zama suna sallah ka lura wanda yake sallah kada ka ci rahatun da yake rike da suka alƙirin da kake tattara ma kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara mu sai ce khairu lahu min an yamurra bayna yadayhi shi yafi alkhairi da yafi yafi ba shi wannan mai sallah ya ne ne malai cewa almuru ne huwa da mawdu sujud abin da ake ni shine ka shiga tsakanin shi da inda zai yi wato sujada to anan da ya cewa to wani ya zo yana sallah bai sa sutura ba misali wani ya zo zai sallah yana da gata kuma yana zan yi uci ya zan gane wajen sutura shi malamai duk wasu suna cewa ka lissafa irin kamar wajen zira'i daga inda zai yi sujada masar idan misali nan ga tafi nan da ana yi sujada mun sama fiye da ya huce sai ka ala kamar zira'i guda uku ba a fi da dan sai ka ga can idan ka ayi sa da shi ko idan ba inda zai yi sujada ba sai ka gane shi amma alimi yana sallah ko da bai yi sujada ba bai ga cewa to da nan in shi ka ka wuce shi ne wanda hadari ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ta muhimmanci da yanda ka tsara kai sallah kan haka an ma tsawar musu sannan ya zo zai wuce da ban sarrafa yana iya wuce ko yi ba amma dai tsakanin ka da sarrafa wannan ya zo zai biya wuce wannan shine shi a musulunci da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce da yaran abin da yake lallai da ya fi mishi alkhairi tsaya tsawon kwana 40 ko shekara 40 ko wata 40 wato ya zanto wannan ya yi da sanar da ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala da ta da na'am alaikum salam ko babu sutura shi ne har malamai suka kenan san wurin misali yana daga can ko kuma nan inda kuke zai su gada ana kenan misali da kayo daga nan aka kawo ka ka ne santa da wato ina yake su shi da kuma baka sha mace ba amma idan zama to misali zai yi su jira nan kuma ka zo da ganin ka gitta da yawa da ne ana samun misali an iya da sallah wani zai huta yan jira ya wuce minti ɗaya ko minti biyu ba a iya wanda za su cika sallah suke kan hanya su iya da sai samu hanya ya wuce a zaka ga mun da garan garan duka ya bi wai sahu da ka ya shiga ba dan wani in ka tare kuma sai ka gari an wannan ya ma ko wani hakin shi ne shi yake soyayya biya wuce kai da ya nemi ya ce ma kai da sa baka zuwa kan lokaci to kaga ai ba hakan bane ba shari'ar musulunci ta kama mana doka ta sa mana tsari kuma akwai tsotarwa a cikin maza sallallahu alaihi wasallam da yace irin laifi ne ka bi da gaba mai sallah tsakanin abin shahi wato su da Allah da tadda sai ma yin gaba da kawo wannan bayani mas'ala 25 yace wujubul man'i musalli limari bayna yadayhi walau fil masjidil haram kasi yake dan da kawo mana cewa haramun ne mutum ya biya hukunci to kai kuma wanda zai zo ya hukunci daga gaban ka to sai zai kama bayani kai kuma wajibi ne akan ka ka hana shi an fahimta idan zai zo zai hukunci shi haramun ne ya zo ya hukunci to kai ko ya akan ba ka bar shi ya hukunci ka ce a kai zaka ka dauki zanubin ka hukunci a to ba ne ce to kai ma wajibi wajen cin hana wato mai sallah ya hana wanda ya zo zai wuce kankani shi don shi ko da kuwa a masallaci mai alfarma ne an fahimta sai ce wala ya yuzu lil musalli su tafi an yada ahadan ya murru bayna dai wala ce bai halatta ga wanda ya zo yana yin sallah ya sa da shi yana yin sallah ya bar wani ya zo ya wuce da gaban shi tsakankanin shi da sutura yace da hadisi sabiq saboda wannan hadisi da ya gabata an fahimta yace wala tada adan ya murru bayne da ka kada ka mutum da ko ya huce da ya gaban ka kana sallah wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam akwai fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zalla yake cewa idza salla ahadukum ila shay'in yastuhu min an-nas idan mutum yana ya zo zai yi sallah ko kuma yana yin sallah ya zuwa wani abu wanda ya sa na sutura wanda bai sa makance shi da mutane idan ka in zaka duk wanda zai zai huce da gaban ta yana iya wuce sai dai fa arada ahadun sai aka samu daga cikin jama'a ya nufa aji ta zaba ne ya dai ya zo ya huce daga inda ka sa sutura taka ba daga bayan ta ba sai ya fa abu na hari وليدرع ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان idan yanzu kula da sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tare shi ka mishi al'ada ko ka mishi shara haka sa hannu a wata ruwaya ya zo ka yi shi so biyu ya zo zai wuce ka dan tare shi haka ya dan koma ka sauke hannu zai wuce ka mai da ka tare na kuma ya zo ka bangaje shi manzo Allah ta yi fa yukatilu ba ba kashe shi ayi sallah ana kashi an yi sallah kuma da ya kashe mutum eh to ai da an samu matsala eh kidan ana nihin ma'ana abin da ake nihin shine wato ka sa wato da karfi ka wato ka tsara shi kuma ba irin karfi ba na ne ka yi titirniya saboda ai sallah na so ake su ba zo ba an ce fatu ka rike shi haka haka fuskan aka juya ma alkila alakar bakin aka sa kowa ne ka sa rikiyar ka tunkuɗe shi har ya gane cewa kai bai kamata ya wuce an fahimta idan shi ne ake ni ba a kashe shi ba idan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma huwa shaytan wato shi shaytani shi shaytani ne wannan wanda yake so ya kuce da wannan inka sababin ya zama to yana so ya tsare Allah ko kuma akwai shaytani shi saboda mun gani cewa kowa yana da shaidani kowa na tare da shi akwai shaidani yana so ya sa shi ya zo ya gitta ma daga abin da ya shafi sallaka Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu kenan ka gani sai malamin ce ma kenan wajibi ne mutum ya zo ya kai wanda ya zo ya ga wato gaban shi sakan gane shi da tsira sai ce to almashiyu ila al-amami liman ilmuri kuma kana da wata option da biyu idan suka hana mutum ya wuce shi ne matsala ta shirya da ke wa ya zuzu an yi taƙaddama kutuwar au aksar ya ce ya halatta kuma idan ka zo na sallah wani ya zo zai wuce ya zuzu ya hana an yi taƙaddama kare kan ga kaɗan wadanda ta ba ga kaɗan kowa da ko biyu kuma da ta ku dai ko biyu sama da haka yana ghairul mukallaf min al-mururi dan ka hana wanda ba mai da akalan kan shi wanda ba ka mishi alƙalami ba ka hana ga ya zama to ka hana shi wucewa da ya ga banka saboda ana iya samun wani yaro ne zai wuce ka tare shi ke gani ma kamar wasa ka koma da shi ka tare shi ka tare shi kuma wani wanda yake ba alƙalami da hauka shi ba irin wanda yake gashi nan dai ruwa biyu na zo zai wuce da ya to ya halatta ka ɗan yi ta tawo ka ɗan yi gaba ka ɗan sirri daga ina bayan ka kenan shi wanda ke da kalla ka da ba shi kamar da alƙurin kuma ya ta yi ne wai a sai ya da bayan ka ci ana kana sai ka sala ka tsara sai wani abu ya zo zai wuce ko kuma a wani ke sallah sai wata ta zo ta wuce to sai ya ta ko gaba da kai na da bana sai in dawo bayan in ci gaba da sallah ya fara da manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam na sallah sai da bara da gobi da zo ta wuce da ba da ba da za ka san da ba sai da ga mu shi da mu wuce da na ka yi gaba da shi yana yin wani yau zai wuce wanda ba mu kallafi ba na ya wanda ba mu kallafi ba na iya da yi gaba sai ya zo ya wuce kuma a wasu malamai suke ganin cewa idan yi a sallah shi kana sallah kan hanya na misali kan kowa sai zan zo ka iya gaba da mutane da suke wuce saboda abu biyu kana sallah su da tsaya da su ne kan su da mun su yi ɗan yi ni da gaba kan su wata gaba ba ka samu ya kai ka ne kamar ka yi da zan ƙara da gaba ka ƙara da su ka iya su zo to ya yi wannan shi ma babu gidan ka ɗan yi gaba ka ɗan akwai wurin da zaka yi nan su zo su wuce kai ma ka salka ne ka yi salka a nan ce kina da fata an fahimta na wannan fasalin da kamar yin kawo mana na abu da mu ɗauka shi ne wajibi idan mun zo da wuce da wanda a hana shi ba da zai biyu ko in da shi na kuɗi ma da sun kuɗi da kai idan kuma wanda yake ba da hankali ba ne da kuma da ta zo ta kuɗi ba ba ne shi ma da kana iya ba da diga sai zan mutu da mutu da kayan ka da fata mutu da su da ya da mu to mana cin da wai ba sai ma da sala abin da yake ne sallah wa abin da yake sallah a karatun mun adadi mun gani irin abubuwan da idan Allah a wallaka kai ala Allah Allah da kar Allah kai magana sallah da rangam sallah da Allah sallah kai da sallah da Allah to nan mun ga abubuwan da malami kawo mana da suke bata mana sallah wato idan suka wuce da gaban ka amfani da yanzu mutum idan ya zo ya wuce da gaban ka sallah ka tana na kowa wanne daga cikin mutane akwai wanda an yana ba sallah kuma wasu dabbobi ma su ma yan suka gaban ka kana sallah sallah ka ta Allah ce na to shi yanzu malam zai gina ana yace wa inna min al-ahami sutrati sallah yace lalle yana daga cikin muhimmancin sura a cikin sallah annaha tabayyan sallah ka wani sa'i sa'i goyi bai ne kai wannan sarki da take shama ne mai san wani ta san yadda ya sa sirra Allah take shama kan ji da ya buti ne ba ta mishi sallah ne ya ba ta mishi sallah shi kuma da wannan sirra ka sa sirra da ban yin da wannan sirra ka ba ta ci amma idan ka na mun sa sirra sai ya ce بخلاف الذي يتخذها فأنا النبي الأب ومن إفعال الصلاة بالمؤمنين لا يعتبر الصلاة فإن يوم الناس من أبوان الذي أمرنا سنشر كان رابع الصلاة يتخلاف الذي لم يتخذها sabar da mutumin da bai dauke ba sutura fa innahu yace zaman yanda yake ya tafa salatahu sallar shi tana yankewa tana lalacewa idan marrat baina yadayhi almar'atu albaligha idan mace wanda take baligha balagha ta zo ta bi da wanda kana sallah da lalace sallah ta zo ta ce balagha ta ta ta zo ta ce ne gaban ka to sallah ta lalace ko malamai sai wannan hatta a harin harin maka ko madina inda ke da kwai cunkoso a ban kankanin ka da sutura yanzu wani in ya zo misali na fada wani ya zo ɗaya daga bana wuce sallah na tana ko wata tana nan ba da lalace ba shi yayi me yayi laihi ni ma abin da yake kai na hada shi in na wuce ya wuce yana mani laihi ya kai shi to mace in ta zo ta buce da ga maka sallar da ta ci abu da ta buce kenan ya ce wa kallon liman kare gani ka kare kuni ba ba ta sa saboda aya ga yau ne da yake mai durin da ba ka to shi ne ka kuma da Allah amma in da suka inda kan dama da yace wal qalbu masuf da bakin kai bakin kai shi ma zo ya kala kala an siri ya kare ya Allah ta ba bakin kare da lokaci bakin abubuwan da kuke ba da ba Allah ya saka ne ga shi duk wanda zai balka da baki baki kama bakin kare saboda bakin kare şeyden sallallahu aleyhi ve sellem şey var. Bakın her şeyden. Yedra böyle bakın var böyle böyle kuller açmış doğan şey. akwai wani hadisi ya shar ke cewa mun yana yin sallah tana kuna za a shi da wannan hadisi kuma Allah ya ce yana cikin sallah mace da yi da kai to an baya idan wanda ban gani Allah ya kawo da cewa ba yi kana iya yi ta da mace idan tana ne tana kwanta kuma a ne allure in kenan ta tarihi tarihi jinda tarihi jinda wannan ba laifi wato kai ta ita idan amma ba an da nan da cewa ta ce kai da da kuma da laifi nan kuma zan ne ta daga tsakanin mas'ala ta shi malika kawo mana wato bayani akan fali na biyu na ya kare da muna cikin aljami da shi ne malika ya kawo mana wannan mas'aloli wannan kamar shi kuma shi ne wanda akan fara bayanan kan wato sifar sallah ina da dan wani layi ne sifar sallan manzo sallallahu alaihi wasallam inda ka kafara sama ya zuwa sallama kamar kana gani ya manzo Allah ya sallah yanzu kuma a fasali na uku shi ne wanda ya kawo mana aniyar niyya nan sanacin zan mushi wannan littafin har kuma kai alwala da sauran abubuwa da baya bi ma ta kai alwala ka ka ga ma ka zo masallaci idan ka zo mi ya rage sala yanzu ka zo ne da kai sala amma ko da kai ga sallaci ka fara iya ita ce niyya ce ita ma ita niyya mas'ala ya ci gaba mas'ala ta ishirin yace wala budda lil musalli min an yanwiya salata allati qama ilaiha wa ta'yinuha bi qalbihi ka fardi rubi Allah malai yace wala budda lil musalli ba matawa ga wanda yake sallah wanda ya so zai sallah min annabi ya salata ne yayi kalma niyyar sallar da zai yi allati qama ilaiha wanda ya zo yayi tsayi zai yi da yace wa ta'ayyinu hada qalbihi ya zaman to ya ayyana sallar nan a cikin zuciyar shi an fahimta kafar da zuhuri au asr sai da zuciyar shi ya harta cewa ya tabbatar da cewa wannan sallar da zai yi a zahar ce wannan sallar da zai yi ko kuma la'asar ce ko kuma wannan sallar da zai yi isha ce yace au sunnatai ma masalan kuma a'a wata nafila ce zai wannan sallar nafila ce zai saboda niyya ita take bambance maka tsakankanin abu na ibada da abu na al'ada sannan niyya ita take bambance mana ibada junansu ya junansu da wannan ibada da wannan ibada da wannan ibada me zai bambanta mana su shine niyya yanzu misali sana azawar raka na waje hudu la'asar raka na waje hudu isha raka na waje hudu ya za ka bambance wannan sallolin shine niyya ko ka azawar da la'asar ka ga a siffar su azawar da la'asar a siffar duka yane ne duka iri ɗaya ce yadda zaka yi tsayuwa a zawar raka ya la'asar kuma iri ɗaya ne to me zai bambanta ma wannan arci wannan arci ne ko kai ne kana kula furo zaka yi jam'u ta ko jam'u ta akhir an tsaya kana da gama azaba da la'asar saboda a cigaba da iya kana dole ne ya zama mutum wannan azaba da wannan la'asar da mene yake nan da niyya a fahimci niyya da shi ne malam yace ba makawa ga wanda ya zo zai yi sallah yayi niyya a cikin zuciyar shi akan fallancin wannan sallar da zai azabci wannan sallar da zai azabci da za ka zo masallaci da sai ko kana zama a masallaci ana bin ka sallar azabci ka tashi kuma baka yi bani ya kowace kawai kai raka a wuri ni kai baka yi ba kana hudin kai wani asar kuma amma ba kai wani ya ko ɗaya daga cikin su wannan sallah kamar ba kai bane ba kenan shi yasa ƙarfin matsayin niyya niyya ita ce bambance mana ibada da yawan su junan su niyya ita take